الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yi gode godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Uthman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta biyu. yau za mu tashi farkon aya ta 23 fadin Allah ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا بسم الله الرحمن الرحيم بايا الله تعالى بياني آية 22 فإن الله تيوى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين رانا ما سليفي وكما كافري زاس ملائكو باب البشر باب فرن ciki babu magana mai daɗi ga masu laifi wa yaquluna hijran mahjura za su nemi tsarin Allah akan azabar da za ta tunkare su wasu malamai suka ce hijiran mahjura bi ma'ana za a ce har abada ba za ku samu wani albishir ba kamar yadda ake wa masu imani lokacin karɓar rayukansu domin mai imani idan ya zo rasuwa tun a lokacin ake mai albishi da gidan aljanna sannan kuma lokacin da ya zo shiga kabari zai ga kabarin shi yana da haske sannan a hilin kiyama zai hudu cikin albishir amma su mujirmai tun a lokacin da za a amshi su a lokacin za su fahimci cewa lalle ba rahama ba yi kai game da al'amarinsu domin Allah ta'ala ya ce idan mala'iku suka zo amsar rai za su ya ayyatu hannafsul mutma'inna irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati to Allah ta'ala sai ce wa qadimna ila ma amilu min amali wa qadimna ila ma amilu min amali Allah ya ce za mu zo ga abinda suka aikata na ayyuka na alheri a gidan duniya su kafirai kenan Allah ya ce faji Allahu haba'an sai mu sanya shi zama to kura mankura abun watsarwa abun shekewa duk wanda ya aikata aikin alheri sawa'an musulmi ne ko ba musulmi ba zai ga wannan aikin alherin tun a nan gidan duniya sannan kuma a gobe kiyama ya ga cikakken sakamako idan mai imani ne shi Allah ta'ala ya ce fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alheri gwalgwadan zarra zai gani zai gani a nan Allah ta'ala zai ba shi kyakkyawar rayuwa mana nutsuwa da kuma kwanciyar hankali wani kuma Allah ta'ala banda ma nutsuwa da kwanciyar hankali sai Allah ta'ala ya yalwata mushi rayuwar shi ta nan duniya duk wannan karamin sakamako ne babban sakamako shine jannatun arduha samawati wal ard aljanna da fadin ta kadai fadin samai da kasai amma waɗanda kuma ba musulmai bane faman ya'mal misqala zarratin khairan yara shi ma zai gani tun a nan duniya ne ganin da zai shine Allah ta'ala zai yarwata mushi duniya shi yasa malamai suka ce ka duba ka gani dukkanin abin da ka gani na ci gaba ko na jin daɗi a rayuwa wanda mutane suke kokarin su mallaka za ka ga cewa galiban waɗanda ba musulmi ba su suke shi me yasa kuma Allah ya ba su shine sakamakon alherin da suka yi a nan duniya a gobe kiyama ba su da komai ina ba za mu fahimta za a je gobe kiyama mai imani zai ga aiki kuma zai amfani shi wanda ba da imani zai ga aiki amma ba zai amfani shi ba to aikin su tunda Allah yake faman ya'mal misqala dharratin khairan ya duk wanda ya aikata aikin alheri ko da gwalgwadon zarra ne zai gan shi to su ma za su gani Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amali za mu zo ga aikin da suka aikata na aikin alheri a nan duniya za su ga sakamakon shi a gurin kiyama amma Allah ya ce a madadin ya amfane su waje Allahu haba'an mankura sai mu sanya shi zaman to kura a bushe kewa wa ya taba kama kura hannun shi amma dai zaka ganta ba waki amma ta cutar da kai amma ba zai amfani ka ba sabanin su ko masu imani tun wurin ba su littafin su a hannun dama idan suka ga sakamakon aikin za su rinka gaya wa abokanai da yan uwa suna cewa ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya sai Allah yake fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya to shine Allah ta'ala yake wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura ashabul jannati yawaidim ya aljanna wannan rana khairun mustaqar su suka fi kyakkyawan mazauni makoma kenan wa ahsan maqila sannan kuma su suke da mafi kyawun gurin barcin rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake bayyana cewa masu imani daga farawar isabi a gobe kiyama har ya zuwa shigar su aljanna kamar hutowar rana ne zuwa lokacin barci barci rana hutowar rana zuwa lokacin barci rana ba shi lokacin azhar to masu imani an kare musu hisabi har ma sun shiga aljanna shine wa ahsan maqila lokacin da suka saba barci rana a nan duniya to ba za a bar su tsaya a hilin kiyama ba saboda sun je da imani sai Allah ta'ala ya sa a gaggauta hisabin su su je can in sun je hutu za su ba barci ba a aljanna ba barci an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ana barci a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a barci a aljanna me yasa domin barci karamar mutuwa ce babban ma an yanka ta tun a yin kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan ya aljanna suka shiga aljanna in wuta suka shiga wuta sai a zo da mutuwa za a zo da ita da siffa wata dabba kamar rawa sai a tambayi ‘yan aljanna a ce da su ya ku ‘yan aljanna kun san wannan sai ce sun san ta kowa ya sa abin da kawo shi lahira sai a tambayi ‘yan wuta su ma sun sani sai ce su ma sun san ta mai ce sai a ce mutuwa ce sai Allah ta'ala ya umarci ita mutuwar kanta a yanka ta mutuwa ta mutu sai Allah ta'ala ya ce ya ahlal jannati khuludun bila maut wa ya ahlan nari khuludun bila maut ya ku ya aljanna dawwama cikin wannan jin dadi bila maut ba mutuwa sannan ɗan mutu suwa sai a ce musu dawwama a cikin wuta ba mutuwa Allah ya yi a lokacin da ɗan aljanna za su shiga sai Allah ta ya ce ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila su suka fi kyakkyawan mazauni matabbaci shi ne gidan aljanna aljanna in an shiga ba a huta sabanin wuta akwai wanda in sun shiga za su huta akwai wanda in sun shiga ba su huta amma aljanna duk wanda ya shiga to ba magana guda shi yasa ake khairu mustaqarra istaqarra shay'u abu ya tabbata kenan babu wani magana jiya da baya ko ya huta ko ya fadi ɗan aljanna sun shiga sun shiga kenan Allah ya sanya mu daga cikin su sabanin wuta ana shiga a hudo amma ba kowa yake shiga hudo ba kuma kar kai fatan ma ka shiga kar ma kai fatan ka shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yuta bi an ami ahli duniya min ahli nar za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya daga cikin ɗan wuta duk abin da ake ce ma jin dadi kai tunanin shi yana da sama da wannan amma abin da ya rasa imani in mulki ake kira jin dadi yana da an ami ahli duniya domin akwai wanda Allah ta'ala yake hada musu guda biyu ya ba su mulki ya ba su lafiya ya ba su dukiya ya ba su kwanciyar hankali Allah yana haɗa mutum wani ɗaiɗaiku ne amma cikin musulmi suke samu wani cikin Allah ana iya samun waɗanda za su samu guda uku Allah ya ba su mulki ya ba su dukiya ya ba su lafiya amma magana kwanciyar hankali ba imani babu wannan babu ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan aka bi kiyama sai a ɗauko wanda yake kowa jin daɗi cikin ƴan wuta amma kuma mara imani da suna wanda yake kowa jin daɗi a duniya daga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yuhu masu gamsa sai a tsoma shi sai a fitar da shi gefe sai Allah ta'ala ya tambaye shi hal marraka na'imun qab ka taba jin dadi ko da so ɗaya ne zai rantse da Allah kuma da gaske shi rantsuwar shi cewa wallahi baban rabi na ibin ka wallahi ban taba jin daɗi ba a rayuwarsa wannan tsomawar da aka mai ta wuta ta mantar da shi jin daɗin duniya ga baki ɗaya to ina kai daga baki ɗaya ga sabon Allah kuma duniya marasa shi wanda duniya ta samu tsoma shi aka yi tsomawa a wuta ya mantar da shi na jin daɗin duniya ina wanda kuma kada ranka da hannu ita duniyar kanta ba ta samu ba kuma ga sabon Allah kan khasira duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa lu'ta bi ashaddi an-nas bu'san min ahli janna za a zo daga cikin mutane ɗan aljanna za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya amma ɗan aljanna ga imani ga aiki da gari amma duniyar ce ba ta samu ba duk abin da ake ce ma wahala kai tunani ya shafi shi ashaddi an-nas bu'san kaga kan albusu tana nufin talauci albusu tana nufin rashin lafiya duk wata matsala da kake tunani ta same shi amma matsalar da ta same shi da take guda daya shine rashin tsoron Allah wannan matsalar ba ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan bawa Allah idan aka sashi aljanna mahallin shahid cewa da muka bayani akan khairul mustaqarrar kaga wancan sashi aka aka tsoma shi aka fitar da shi a gefe ake mai tambayar fa shi dan mutan ba a mutan bane ake tambayar shi yaya jin dadin da a waje ne an gudu shi daga cikin mutan amma shi dan aljanna da yake in an shiga ba a fita ran da ya shiga yana shiga kai sai za a tare shi sai a mai tambaya hal marra bi ta musulka ka taba shan wahala a rayuwarka shi ma zai rantsuwa da Allah kuma tsakanin shi da Allah kai ya manta shigar shi aljanna ta mantar da shi wahalar duniya gaba gida sai ce wallahi ma bar rabi da sun kafa ban taɓa shan wahala a rayuwata wanda yake nuna ma dan uwa jin daɗin duniya da wahalar duniya abu ne na wucin gadi abin da suke bukata shi ne hakuri ka duk wahalar da ke da kwai iya hakuri ka bi Allah rayuwar ta duniya da baki ɗinta wucin gadi shekara 60 da zuwa 70 sannan kuma duk jin daɗin da kake gani na duniya shi ma iya hakuri ka bi Allah kan jin daɗin ne ya raba ka da Allah domin jin daɗin ko da shekara nawa akai wata rana shi ma na wucin gadi menene ke tabbata shine rayuwar lahira wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri sama da duniya kuma ita take wanzuwa wahalar duniya ba ta dawwama amma wahalar lahira tana dawwama ni'imar duniya ba ta dawwama amma ni'imar lahira tana dawwama da haka ya kamata a ce ɗan adam ya yi ƙoƙarin gina ma kanshi lahira kafin ya ce lahira ina ba ta fahimta shine Allah ta'ala ya ce ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsan maqila sana kuma su suka fi mafi kyawu wurin barcin rana al-maqi da kalmar qaylula ne kalmar al-qaylula malamai suka ce shine barcin da mutum yake tsakiyar rahutun da mutum yake tsakiyar rana ko da ba barci in dai zaka yi jimkin nan ka tashi zaka ji ka da dama dama ko da baka yi barci ba to su ba kuma lokacin da suka saba barci a nan duniya to ba za a bari lokacin ya wuce ba domin girmama da Allah zai wuce dan uwa masu daraja lahira tana da wani abubuwan ban mamaki ayoyi na gaba za mu bayani akan su wallahi akwai malaqu ne yake suna mawaqif muta'addida hali iri daban-daban ka ji wani yanayi an shiga matsatsi wani wuri an shiga sauki wani wuri tsayuwa ta tsawo wani lokaci ka ji an ce wani ya zo ya wuce shi ko tsayawa ba a yi to duka wannan zamu zo mu gani bi iznillahi jalla wala kuma sai da ce to ya aka haka a ba hakan bai da alaka da kiyamar ita a karan kanta hakan yana da alaka da wanda suka zo kiyama ina ba ta fahimta akwai wanda shi ne ya zo shi ya zo da tsayuwa shi yasa zai tsaya kiyama akwai wanda shi ya zo da ayyukan da zai wuce ya yi aljanna akwai wanda kuma shi ya zo da aikin da ko tsayawa ba zai a kiyama ba wuce ba shi Allah kyauta ƙarshen mu bismillah
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
Allah ta'ala ya ce wa yawma tasaffu wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ka tunatar da mutane ka tsoratar da su ka gargade su gami da wata rana da za a zo Allah ke tashaqqaqu as-sama'u sama za ta tsatsage a wani wurin sai Allah ce idza sama'un shaqqat idan sama Allah ya ce in shakka ta tsagi anan sai aka ce ta tsatsage tsagewa daban in shakka abu yana wuri ɗaya sai ya rabu kenan san magaribi kenan ko to amma nan sai Allah ta'ala ya ce wa yawma tashaqqaqu sama'u ranar da sama za ta tsatsage ba ta tsatsage kadai bane sai Allah ta'ala a wani wuri sai kuma ya ce izas sama'u fatat ranar da sama za ta tsatsage ta yi bindiga ta tarwatse kenan to shine Allah ta'ala ce ne idan sama ta tsatsage ni zai biyo baya Allah ce bil gamam za ta tsatsage ne da wani hayaki tana tsatsagewa za a ga wani hayaki ya fito hayakin nan ba a taba ganin shi ba sai lokaci daya lokacin da banu Isra'ila suka shiga ti shine wannan bacewa da suka yi tsawon shekara 40 ba su san ina za su ba a wannan lokacin malamai suka ce Allah ta'ala ya aiko irin wannan amma da ya zo sai zo na rahama da ya zo na rahama sai ɗauki warawa ran annabi musa alisara kuma haka idan kiyama ta zo kiyama nan da kake ji mai imani baya ganin lokacin da rana za ta yake suna lokacin sama za ta tsage ba zai gani ba babbar alama ta kiyama ta cewa duniya ta gare mai imani baya gani wannan akwai rana da za ta fito wuta afuwa wuta da za ta fito tana kora mutane ila ardin mahshar wannan mai imani baya ganin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas kiyama ba ta tsayawa sai akan miyagun mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kiyama ta zo dab da za a yi busa sai Allah ta'ala ya sako wani iska mai sanyi dukkanin muminin da ya shake shi sai ya rasu kai tsaye da haka waɗanda za su rage miyagun mutane mumuni ba zai ga tashin kiyama ba bi mana wannan bala'i na karo na fani wannan ba zai gani shi saboda mun saboda imanin shi Allah ta'ala zai karama shi ba zai gani ba to Allah ta'ala yace idan aka tada mutane za a yi busa kaho ne kowa zai mutu wannan busa kaho da za a yi mai imani ba zai gani shi amma busa ta biyu da za a yi summa nufiqa fihi ukhra sai ta ni fa izahum qiyamun yanzurun sai a yi busa ta biyu sai ga mutane su taso daga cikin kabarinsu da wanda ya rasu a wannan lokacin da ma farkon mutum da ya mutu a duniya kowa zai taso a wannan lokaci farkon wanda zai taso ƙasa ta tsage hutu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man tashaqqu anil ard ni ne farko wanda ƙasa za ta tsage hutu amma annabi yace ina hutowa wani abu mamaki da zan gani sai ga dan uwana annabi musa alaihi salam yana rike da wani bangare na al'arshin ubangiji ya ce ban sani ba an tara shi ne kafin ni ko kuma a a rayuwar shi akwai ɗan lokaci da aka ɗauka wanda ya suma lokacin da banu isra'ila suka ce suna so su ga allah allah ta'ala da ya shanko musu da wannan sai kowa ya suma har da shi fasara ta farko kenan na biyu lokacin da shi annabi musa da kanshi ya ce rabbi arini anzuru ilayka ya allah nuna mini kai in ganka Allah ce lan tarani walakin yanzur ila aljabal fa in saqara makanahu fa sawfa tarani to falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi ya suma bare to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ganin shi zan ce to wai an tada shi ne kafin ni ko kuma a'a an saka mishi ne da wannan suman da yi dan sai aka tayar da shi domin ya cika wancan lokacin nashi ina ba zan fahimta to shine anan idan jama'a suka taru aka zo abdul mahshar domin kowa zai taso a cikin kabari ne isko mala'ika guda biyu akan kabarin shi sa'iqun wa shahid akwai mala'ikan da zai kora ka zuwa ilin kiyama akwai mala'ikan da zai rinka ba da shi da akan wannan da na taho da shi shine wani dan wani mutumin banza ne ko ko mutumin kirki shine da zai rinka ba da akan kake sai an zo hilin kiyama an tsaya jama'a sun taru gaba ki daya to a lokacin ne sai Allah ta'ala ya umarci sama sai ta tsaki ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا a lokacin jama'a ta taru ga baki ɗaya al'awwalu na wani akhiru na ƙarshe ne na farko kowa ya taru sai Allah ta'ala ya sa sama ta tsatsage idan sama ta tsatsage bilgamami zaka ga hayaki zaka ga wani yake suna kamar hadari yanda in hadari ya taso gajimare ya taso yana wargacewa to sama idan ta tsage wani hayaki zai taho kamar gajimare shi Allah ta'ala ce daga inda ta tsage nan wa nuzilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku matukar saukarwa gungu sa mala'ikun sama ta farko za su fara sauka sai su sai su kewaye mutane ana nan sai mala'iku na sama ta biyu su ma sai sarko sai su zo sai su kewaye na sama ta daya na uku su ma sai su zo har sama ta bakwai dabbobi suna tsakiya dan adam ya kewaye dabba mala'ikan sama ta daya da ta biyu har ya zuwa ta bakwai a lokacin an tara wa nuzilal mala'ikatu tanzila a wannan lokacin ne sai Allah ta'ala ya umarci duwatsu sai a cire su daga halin da suke ciki Allah ya ce wa tarar jibala ta sabu ha jahilatan sai ce ne wahiya tamuru marasa za ka ga duwatsu kana tsammanin cewa a gaske gaske amma suna yawo a sararin samaniya marasa hadi yadda ka san girgije yana yawo haka dutse yake yawo sai ya bace hadari ba yana taruwa ba kuma ya watse to haka duwatsun duniya za su taru man bagazan ne kilimanjaro ne wane duk wani dutse ya kake ji za ka gan shi yana yawo daga ƙarshe kuma yadda hadari yake bajewa a sama haka shi ma zai watsa shi ke an wuce wuri ɗan adam a lokacin Allah ta'ala zai kira mutum da aljini zai ce ya mashar aljini wal ins in istafatum an tanfuzu min aqfari samawati wal ardi fanfuzu ya ku mutane da aljanu idan akwai wurin gudu ko a sararin samaniya ga ta tsagi ko kuma a ƙasa Allah ta'ala ce fanfuzu kowa ya je lafi Allah ya ce latan ku zura illa bi sulban ba wanda zai samu mafaka ko wurin tsira illa bi sulban sai wanda ya zo wa Allah da hujja ko kwara Allah saka Allah sa muje hujja Allah ta'ala ya ce idan aka haka al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman mulki na gaskiya a wannan ranar lirrahman na Allah ne ne Allah ka Allah yayi ku je ta ibara da ya ce almulku yau ma'izinin haku bai ce lil jabbari ba bai ce lil kahari ba bai ce lil azizi ba sai ce lil rahman mulki na gaskiya a wannan ranar na Allah ne sai ce kuma mai rahama Allah ka muna rahama dama ta samu dan adam ya shiga hannu gashi a gaban Allah wayan shi ya kare duk abin da yake tinkawo da shi ya tsaya amma sai Allah ya ce mulkin na mai rahama ne Allah ka muna rahama bai ce almulku yau matazinin haƙulin malik ba bai faɗa ba sai ce lil rahman mulki a wannan rana mulki na gaskiya domin wallahi duk wani mai mulki da kasan ya tashi a matsayin talaka a lokaci duk wani mai cewa sai kai babu shi shi ma ta kan shi yake babu a lokacin Allah ta'ala zai tara mutane a filin kiyama zai ce ainal muluk wa aina abna'ul muluk ainal jababira wa aina abna'ul jababira Allah zai ce liman mulku yau ina masu mulki ina ƴaƴan masu mulki ina masu jiji da kai da isa ina ƴaƴansu Allah ta'ala zai ce limanil mulku yau yau kuma mulki nawa wa kun sabin da zai baka mamaki ko baka tsoro a ce Allah mulki na kai ko ya Allah kai haƙuri ba wanda isa Allah ne da kanshi zai ba kanshi ansa zai ce lillahi wahidin mulki na Allah ne alwahid kaɗaitacce alƙaharu mai rinjaye ya rinjaye kowa sai dai kusa wani ƙa'ida da ta ubangiji wallahi duk wanda Allah ya ba mulki a duniya yayi adalci ya bi Allah da mulkin nan yayi sallah ya tsayar da sallah yayi umarni da kyakkyawa wallahi ko a kiyama wurin zaman shi ba ɗaya ke bane shi da talakawan shi ya ji a talaka amma sai Allah ya nuna mai tun da muka baka duniya ba ta buɗe ka ba kai ma za mu maka wani matsayi na da ba a filin kiyama Allah ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar sai Allah ya ce walillahi aqibatul umur wadanda idan muka tabbatar da su a bisan doron kasa muka ba su dama da mu ba ba wasu ba suna da abinda wasu ba su da shine makannahu fil ard a kowane bangare na gari ne shugabanci na ma'aikata ne na jagoranci ne na menene Allah ta'ala ya baka makannahu fil ard malam mubakkil lahu kenan to ana sai Allah ya ce allazina in makannahu fil ard aqamu salata sai su tsayar da sallah damar da Allah ya ba su wanda bai ba wasu ba ba ka hana su yin sallah suna tuna Allah bai ba su sai su su gurge wa Allah da wannan sallah aqamu salata wa atu zakata sai su bayar da zakka wa amaru bil ma'ruf sai umarni da kikkiawa wa nahau anil munkar sai amfani da damar su su hana banna Allah ta'ala ya ce to a ga wa masu irin wannan damar da suka samu a duniya suka yi wannan aiki walillahi aqibatul umur arshan al'amari ma ya Allah yadda Allah ya ba su a nan Allah zai ba su a can a hinin kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala shine mai rahama da ya halicci rahama shine tausayi sai ya halicci rama ɗari sai ya aje ɗari ba ɗaya nawa kenan casa'in da tara ko ya aje su a wurin shi a alarshi ya saukar da ɗaya yau za ka bar mutum alamar shi baya da lafiya ya ce jama'a kudin maganin ke nema kana ganin shi tausayin da Allah ya sa a zuciyarka zai sa ka cire kuɗi ba san lokacin da ka bashi za ka zo ka ga kadan gari ko ta dabba tana jin shirwa ko a rana ko wani abu tausayin nan na ɗaya da Allah ya raba wa bayi zai sa ka ɗauke ta ka sa ta inuwa ko ka ɗauki ruwa ka bata ba ka san lokacin da kake ba tausayin da Allah ya sa a zuciyarka ne to in aka je kiyama tausayin nan guda ɗaya da Allah ya raba ma mutane da aljanu da dabbobi annabi ya ce cikin tausayin nan guda ɗaya shine dabba ba za ta iya kashe ɗan ba cikin tausayin da Allah ya sa sai Allah ta'ala ya tattar wannan ga baki ɗayan su sai Allah ta'ala ya ɗauko 99 ya haɗa da ɗaya nawa kira ɗari to ko Allah ya ma mutane ya sa shi shi sa wallahi akwai wanda in aka zo aka nuna mashi a kiyama wani hada kai wallahi hada nuna ga mu wallahi sai kai mamaki shi sa wallahi suka ce duk wanda ka gani a wuta wallahi ba karamin fusa Allah ya ba karamin fusa ta Allah ya to shine Allah ta'ala yake wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila za a sauko da mala'iku saukarwa gungun gungun na sama ta ɗaya sun sabka na biyu har zuwa na bakwai ɗan adam ne ya samu kanshi a tsakiya kuma domin Allah ya nuna wa ɗan adam cewa an zo ranar da bai taɓa zuwa ba an zo inda za a yi shari'ar da ba taɓa yin irinta ba ba a fara shari'a da mutum ko a fara shari'a da mutum da dabbobi za a fara dabba kuma ƙwarai kuwa ba sa shiga wuta ba sa shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yu'adda li shatil jara'i min shatil qarra a yinin kiyama sai an maida ma duk wani mai haƙi haƙin sa akuyar da take da kaho ta tumbuji wanda ba ta da kaho a nan duniya a gobe kiyama wanda ba ta da kaho za a sa mata kaho a cikin karama idan ta rama an gama yin wani hisabi tsakankanin dabbobi sai a ce da su su koma kasa gabaki ɗaya sai dabba ta bace a gaban adam sai dai adam ya ga kura dabbobi gabaki ɗaya shanu raƙumma duk abin da ake ce ma dabba ba mutum ba ba aljani ba ya koma ƙasa ba lokacin ne kafin ya san kayan jahannama kuma ya ga irin wannan Allah ce ya kulu kafin ya laitani kuntu tuwa kafiri zai ce kai cuna da ma ni ma a ce in zama ƙasa yau a duniya an kawo tsare ƙasa rigima tsaro amma gashi yana neman ya zama ƙasa kuma wallahi bai zama to shine Allah ta'ala yake al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin asira mulki cikakken mulki a wannan rana na Allah ne ya kama sai Allah ce wa kana yawman wannan kiyama wani yini ne 'ala al-kafirin asira mai tsanani ga kafirai malamai suka ce kasancewa a ce mai tsanani ne ga kafirai wanda yake mutuwa mai sauki ne ga mu'minai domin a wata ayar sai Allah ya ce anal kafiri na gairu ya si filin kiyama a wurin kafirai ba mai sauki ba ne yana a wurin murani ne mai sauki ne al'usur tsanani kunci al'usur kuma mai sauki da Allah ya ce anal kafiri na gairu ya si da kuma mukhalafa shi ne anal mu'mini ya si mummunai filin kiyama mai sauki ne a gare su ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tsayuwar da mummune za su yi a hinin kiyama kafin a yi hisabi kamar tsayuwa ce tsakankanin azahar tsakankanin la'asar zuwa fadawa rana la'asar zuwa fadawa rana shi ne tsawon sama amma a fara hisabi da sassafe ana yi kafin a ce an kai lokacin barci rana a duniya ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila kafin lokacin qayyuna da suke a duniya an musu hisabi har sun shiga aljanna wallahi wani kuma yana nan a tsaye sai yayi shekara 500 bai sani na yin kuma shi da mai wucewa kai tsaye je aljanna da wanda za a dan bincika a ce su wani ne ya wuce ka yi akwai wanda ma zuwa ce ai wani kai ba sai amma lissafi wuce da ta hanya aljanna wuce wallahi akwai wanda wanda yana zuwa da littafin shi a hannun shi na dama mala'iku suna ganin sai a ce ku wuce marba ga layi kitan ba ku wuce ku taru a can ina masu azumi ku taru a can ina masu yawan sallah ku taru a can ana yi ana yi sai a fito mala'ika wani jasu wannan sai aljanna wannan su ba wannan su ba haka za a yi Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ay jama'atu jama'at masu aiki ne musulman su ba wa'annan amma wannan shi a musulunci bayan ya sauke farilla azumi shi ne jari shi wannan kuma yawan sallah shi ne jari shi wannan yawan karatun qur'ani shi ne jari shi wannan yawan sadaka shi ne jari shi wannan kuma tsabar biyayya ga na gaba iyaye ne da yayi da sauransu shi ne jari shi wannan kuma tausayi shi ne jari shi haka za a rinka wa ana cewa su wuce hatta idza ja'uwa wa futihat abwabuha idan suka zo ba a ku tsaya a buɗe suna iskowa a buɗe za su buɗe amma ‘yan wuta suna zuwa a rihe ne ba wai don girmama ba ne aka yi a don kan mata sha iska ne za a bar jihannama a kulle suna zuwa daga an buɗe sanacin kawai zai su da su su wuce Allah ke to ƙarshen mu sanya ajiyar ce kuma to shi ne anan Allah ta'ala yake al-mulku yawmadin haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al-kafirin asira wala kalma ar-rahman din tana samu tunye wallahi ya sa kiyama ibarar da Allah ya amfani da ita cewa cikakken mulki na wanda ba a neman shawara a lokaci kuma ba wanda zai ce mu ne shedu ko ya Allah za kaza me yi me yi hisabin Allah ku saura kuma maki mai imani yana ganin kiyama na an ce khairul mustaqalan wa ahsanu maqila kafin lokacin barcin su na rana a duniya an gama yi musu hisabi lokacin barcin yana yi za su huta ne a ina a aljanna akwai wanda kuma shi yana nan zai dan jira dan lokaci kadan akwai wanda ana zuwa hilin kiyama za ce ina suwa ne kamu sai ya ce ga can kujeru ku zauna su akan kujerar suke suna kallon ana ba mutane sabi kuma kujerar ba irin ta duniya ba alama na biran nur akan mimbar akan kujeru na haske kujeru na zinariya suna zaune ai ko ne ake aka ce ku ne yan kallo kasan ai barkai ake yi ba ana yi ma mutane sabi amma su yan kallo ne kai ko zo aka aka ce za a bincike aka ce kai wani ko bage baka da Allah ya girma ko bage wa an mutan ta ko ba mutan daga ba to su akan kujera suke kuma irin ta suke su wane ne innal muqsidina masu adalci alama na bi rabbi adalci ko tsakanin ƴaƴanka kana da mace sama da ɗaya yi adalci tsakanin su kana da ma'aikata sama da ɗaya yi adalci tsakanin su kana da wane ne jagoranci ne na ma'aikata ko na gari na gidanka ma jagoranci kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati kowa da gani nan jagora ne sai dai jagorancin wani yar kana jagorancin gidanka mai anguwa yana jagoranci shi kuma mai gari yana jagoranci shi sarki yana jagorancin haka sai tafi haka ne amma kowa da gwalgwadon aikin da Allah ta'ala ya dora shi iya inda aka baka na rasul sabi ke masuliyar ka ya adalci wallahi zaka sha mamaki a gurin kiyama shi ne Allah ta'ala yace al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin asira Allah ya ce wani yini ne mai tsanani a kan kafar amma su mummunai yini ne mai sauki a gare su aka nuka da su ne
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah tare ya ce wa yau mai ya'addu zalimu ala yadi ranar da azzalimi zai rinka ciza yatsu ya kuma yana cewa ya laitani kai cuna ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila kai cuna da dai a ce na bi hanyar kwarai hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya laitani ya wailata kai cuna laitani lam attakhidh fulana khalila da dai a ce bari kiwa ne a matsayin abokina ba a kiyama yake irin wannan me yasa yake cewa dama a ce wani ba abokin shi bane saboda ni laqad adallani an dhikri ya fata da ni gami da ambaton Allah bin alqur'ani ba da izja'in bayan gaskiya ta zo Allah ce wa kana lil insani shaytan ya wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan ya kasance mai tabar da dan adam bukatar shi ya za a yi dan adam ya tabi duniya da kiyama wannan aya tana nuna mana hadarin zama da abokanai ko ka rike aboki mutumin banza wa yau mai abdu zalimu a rayu a duniya duk wanda ya tashi ciza ya san ɗaya ke cizawa amma a gobe kiyama ya dai ya na hannu guda biyu zai rinka sawa a baki yana cizawa saboda nadama ba irin ta duniya ba a nan duniya ne ake nadama mutum ya ce shi kenan in Allah ya yarda nan kam an wuce wurin akwai wanda in yace an wuce wallahi an wuce in yayi nadama ba zai ƙara dawowa a nan wurin matsalar ita kuma kiyama in aka yi nadama ba lokaci gyara to shi yasa ba a cize yatsa daya kuma ba a cize yatsa ta hannu daya wa yawma ya'addu zalimu ala yadihi lokacin ranar da azzalimi zalunci na kala uku ne kuma kowane daga cikin su sai ya cize yatsa wanda ya zalunci babba shine ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani Luqman wa qala Luqman li ibnihi wa huwa yazmu ya bunayya la tushrik billahi saboda inna shirka la zulmun azim annabi Luqman yake ga wa dan shi yana mai wasiya yake ya kai bayan la tushrik billahi kada kai wa Allah shirka duk abin da aka ce ibada ne kakkai wa kowa shi ima Allah haƙƙin Allah ne inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to duk wanda ya shirka to zai zo abu da kiyama yana ciza yatsa a lokacin da kuma wannan nadamu ba za ta amfani shi ba zalunci kara na biyu shine wanda ya zalunci bayan Allah ya samu dama ya zalunce su shi ma za a zo gobe kiyama Allah ya ce wa khaba man hamala zulma duk wanda ya doki zalunci je kiyama da shi to wallahi sai yayi nadama ya ta zalunci na uku zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kanshi Allah ya ce kai baka yi ba Allah ya ce a bai baka bari ba wallahi baka zalunci kowa ba kanka ka zalunci domin za a nuna masa sakamakon aikin ka a ce wani hinta sai ka ce ashe kanka ka zalunci da ake cewa kar ai kar ai bakin Allah baya so kar ai kai kunnan koro su ka ci gaba da yi to abin da zai biyo baya shine cewa ranar da aka je kiyama za ka yi nadama za ka ga aikin na ba wanda ya kai kai saboda littafi za a baka ba mala'ika zai karanta ma ba kalkashin jan layi na kaza sakin layi na kaza ta taka doka kaza ba a yi wani kiyama wa kulla insani alzamnahu ba'irahu fi unuqi kowanne dan adam littafin da yana aiki ranar da ya zo rasuwa ana gamawa sai a kulla an kai ku yi wanka ku gobi ba ku gani a zo a sashi amma kiyama wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za a fito da shi a hili a bashi za a ce ikra kitaba karanta littafin ka fadi nafsika yau ma alaika hasiba a yau kai ne ne ba kan kai sai ba wani dan adam ya bude ya bude ya bude ya bude ya karanta Allah ya ce wajen duba amilu hadira za su isko duk abin da suka aikata a halarce a rubuce da suka kada mai na tamani hazar kisa wannan wani irin littafin la yugadiru sariyatan wala kabiratan illa asaha karamin laifi da babba karamin lada da babba ba wanda ya bari sai da kirdige Allah ya ce wa wajadu wa amilu hazira wa la yuzlimu rabbuka ahada to shi ne Allah ta'ala ya ce wa yawma ya'adu zalim ka tsoratar da mutane ranar da azalimi zai rinka cizo ya san shi ya kuma yana cewa ya laitari ta hasu ba a rasuli sabila kai ce na da ne a ce na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wallahi duk wanda ka tsiga ya tsira a cikin wannan al'umma a gobe kiyama annabi ne wallahi duk ibada da zaka in dai ba koyarwa annabi bace duk son da zaka ce kana son Allah in dai ba ka son manzon Allah ba ka bin manzon Allah wallahi da kai da aljanna a wuce aljanna tana can kai baka wani ne kuma tun ayyukan kiyama zaka ji mutum yana fara a yau ne mutum zai sha wahala an ce kare yayi dan ka mutane su mai dariya sai cije ya kyale ko shi kaɗai san me ke ji a kiyama a wuce wallahi duk wanda zai yi kuka duk wanda zai yi raki duk wanda zai yi nadama a gaban kowa zai yi ya kuli ya laita ni ta kasu ma'ar rasuli sabila kai tuna da dai na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hanyar shi tace take kaiwa aljanna yace kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba kowa a al'umma ta sai ya shiga aljanna sai wanda ya kiya sabis kan cewa zai iya annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba duk wanda yayin biyayya zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mai kamar an ce ga aljanna ne yana ce ba yasa to shi ne anan azzalimi zai ce ya laita ni takhastu ma'ar rasul sabila kai tuna da ali ake na bi hanyar manzo Allah ya wailata kai tuna laitani lam attakhidh fulana qalila da ma dai a ce bari kiwa ne a matsayin abokina wallahi duk wannan bannan wani ne ya koya mu yana ganin gashi zai je wuta a sanadiyar wata banda wanda wani aboki ne yake da abokin shi ya koya mishi har shi ma ya kware har abu ya zama jiki ya saba mutuwa kuma ta zuwa shi akai shine hadarin abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil kowane mutum yana kan tafarki yana kan hanya ta abokin shi falyanzur ahadukum man yukhalil kowa daga cikin ya duba ya ga wane ne abokin shi an taso tare ne ya lalace eh to tunda ya lalace ba tare ake da shi ku rabu saboda ranar da za a zo kana cewa kai ne wani sai dai ce kai haƙuri ya ba ka haƙuri irin na banza laitani lam attakhiz fulanan khalila kai dama a ce bari ki wani aboki ba akwai mutumin da zai shiga aljanna ya gaya wa ɗan aljanna cewa yana da wani aboki da ya rinka mishi ingiza mai kan turuwa amma Allah ta'ala yake da shi bai bi wannan abokin ba bai yarda ba domin wani ruɗe shi ne da sunan makawaye ka zuƙa mana ka ji ake ji idan ya zuƙa ya ji yadda ake ji daga ce shi ma shi zai rika zuƙa ko ba a ce mai zuƙa ba dukkanin abokananka suna yi sai kai shi ma don kar a aibanta shi ko a goranta mashi ko a muzanta mai sai ya bi su kowa ya waye ban da kai kai ɗan ƙauye ne ina amfani ɗan birni a jihannama zauna a ɗan ƙauyen ka zama ɗan aljanna wannan shi ne gaskiyar magana akwai wasu hanyoyi ne banda wannan ga wayewa ga ci gaba waɗanda suka ci gaba waɗanda suka waye ƙasashe kaza da kaza ake duk waye wasu ma'anin da ake wani waye waye kuma kusa abin da zai ba ku haushi da takaici akwai wayewar da ake ɗokanta wayewa ce alhali sabon Allah ce zamani ya zo da ita sai kayi domin ku ne 'yan zamani sai zamanin ya wuce ya zama ƙauyanci shi kuma zunubin yana nan bai zama ƙauyanci ba shi ne matsala a zo da wani abu da sunan ci gaba ka yi shi daga baya sai zama ci baya sabon Allah ne kai don ka nuna wa duniya ta waye sai a wuce da wurin abin ya wuce yanzu ba a yin shi me yin shi ma dariya ake mishi shi kuma zunubin yana ahsabullahu wa nasu Allah ya kididdige shi amma su sun manta shi amma ana zuwa kiyama kuma za su kira yau mai izin ya tazakkaru insani ma saka shi ne Allah ta'ala yake bayani a cikin ƴan aljanna idan suka shiga akwai wani daga cikin su ana labarin duniya sai ka je na cewa kai ni ina da wani aboki na fa tare da shi muke amma shi bai mayar da kiyama yana ce mana a innaka laminal musaddiqi a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la maburusu a inna la majnun cewa kai kana daga cikin masu gaskanta in muka mutu muka zama kasa wai za a tada mu a muna hisabi yace abin da yake ga muke yau da gobe da gobe har ya kai na dan fara shakku gani da cewa waye mutu ya taso da haka ba kiyama a yasa ake cewa waye je gano me yasa kake tambaya daka kai ma zaka je ka gano to sai ga ba ayan aljanna sai ce hal antum muttaliuna ko za ku leka in ya judduba ji annama yana leka qabbala bara'ahu fi sawa'i jiki idan ya ruba sai ga abokin nashi a tsakiyar wuta kana sai ce da shi tallahi na rantsi da Allah in kitta sura kadan la turdin ay la ahlaktani to da kadan da ka halakar da ni arrada huwa alhalak in kitta la turdi saura kadan da ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhtadin ba dan ni'imar da Allah ya bani ba Allah ya tabbatar da ni akan musuluncin nan da dan shi da shakku gami da kudirar Allah cewa Allah bai yi da da mutum da alkiyama la kuntu min al-muhtadin da ni ma ina cikin waɗanda za a halartu da su a jahannama amma gashi Allah yake aika ni a aljanna yanda wancan yake cewa laitani lam attakhiz fulanan khalila haka za a samu wani bawan Allah shi kuma idan ya ga abokanan shi na gari mutanen kirki zama da su yana da amfani akwai wanda zai shiga wuta musulmi ne amma zurban shi sun yawa sai dai cikin abokanan shi akwai mutanen kirki shi yasa nemi na kware ka zauna tare da su wallahi wani lokaci kunya su tana hana ka saba wa Allah yanda wancan kunyar kowa ya yi bari nima in yi ta sa ya saba wa Allah wannan kuma kunyar kowa ba ya yi nima ba zai yi ba za ka sa ka tsira shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin majalisi fada guda biyu mutanen kirki majalisun su inda suke zama da ko mutanen banza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen kirki zama tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hamilin miski kamar mutumin da yake dauke da almiski ne turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai baka ka shafa kyauta ko ya saida maka ko ya bude turaren zai shafa ko zai saida ma wani kaji kamshi kai asara ne ba kai asara ba duka ne kamshi kaji amma zama da mutanen banza kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalafikil khi kamar mutumin da ya je wurin da ake ziga zigi ne da ya je makera ana hura wuta sai da ya je kusa da wurin sai ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan biyu ko dai a sa wani ƙarfi mai tsatsa ya kone wani ya dame shi ko kuma wuta ta ballu ta bata mai riga ta kona mishi tufafi a takaice ne bai amfani da shi ba da haka mutanen banza ko dai ka zauna tare su kai ma kai bannar ko kuma a zo ana yi wa wani abu na addini izgini kai maka shiga ce ana dariya tare da to mutumin kirki da ya zauna da mutanen kwarai sai dai zulumin shi ya rinjayi ladan shi idan ya shiga wuta tafiya tana tafiya su wa'annan sai Allah ta'ala ya tunatar da su abokinsu hira za ta kawo hira domin suna ziyartar juna 'yan aljanna suna ziyartar juna kuma suna zuwa kasuwa kowace ranar juma'a juma'a ake cin kasuwa aljanna haka nabi sallallahu alaihi wasallam faɗa mutum zai je ranar juma'a ya kwashi iya kayan da yake so kuma mala'iku ne suke kula da shaguna idan ya kwashi iya kayan shi in yazo sai ya ce nawa sai ya ce a wuce ai ka biya a duniya kayi sallah kayi azumi kayi biyayya ga iyaye kayi tausayi kayi kaza kayi kaza ai ka riga ka biya sai kwaso kayan sai to idan suka dawo gidajensu in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin su yi magana sai iyalan sai kai daga ina kuke haka kun ƙara kyau kun ƙara haske sai sai ai mu ma riga mu ne kuke wallahi kun ƙara kyau kun ƙara haske kuma duk sati in suka dawo haka za su ƙara kyau haka su ma iyalan su za su ƙara kyau wannan ita ce aka ce kai sallah ka bi Allah dan ka samu irin wancan kuma duk wanda ya bi Allah sai ya samu wancan Allah ke ta ƙarshen to amma wanda bai bi Allah ba Allah ta'ala ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila ya wailata kai cona laitani lam attakhidh fulana khalila da ma dai a ce ba riki ne a matsayin masoyina ba khalil shine aboki ne kudda kud wanda duk shawara ka da shi kake ka yarda da shi za su ga mai asirin ka to shine khalil zaka da mutuna ta kai to da ma dai a ce ba riki ne aboki ba wallahi wannan abin wani ne na makara wani ne ne ma kaza wani ne ma kaza kaza ya faru da ni laitani lam attakhidh fulana khalila laqad adallani an dhikri ba'da izja'ani lalle ya matar da ni gami da bin alkur'ani shine azzikir ana Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba da izja'ani bayan alkur'ani ya zo da dokokin alkur'ani aboki na ya hana ni shi Allah ta'ala ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan ya kasance mai tabar da dan adam mutum yana son zai wani abu sai shaytan ya ce kai akwai wahala zai wani aiki na sabo yana shakku sai ya ce imana ai Allah mai gafara ne bukatar shi shine innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir wa zai taya shi zama a jahannama abin da yake nema kenan wa qala rasul
wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ذيتي يا رب يا أبنجيش إن قومي للي متانينا اتخذوا هذا القرآن محجورا سرك وانا القرآن أبن قورة شيوا وكذلك الله يتي كمر يندك يا ياكي من الله صلى الله عليه وسلم ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka muka sanya wa kowane annabi makiya daga cikin masu laifi wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangijinka ya ishe ka a matsayin mai shiryarwa ya ishe ka a matsayin mai taimako duk wanda Allah ya shiryar da shi ya shiri duk wanda Allah ya taimake shi ya samu taimako fadin Allah ta'ala wa qala rasul ya rabb malamai suka yi fasara guda biyu suka ce wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ne a nan duniya lokacin da ya kira babu hanyar da bai ba a yin ba ku manta ba suna magana akan cewa me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam a saukan mushi da kansu daga sama taska me ya za a yi annabi ne kuma yana zuwa kasuwa me zai hana mala'iku su zo su gaskanta shi me zai hana mu ga Allah Allah ya ce shi ya aiko shi duk wa'annan maganganu su ne suka kai annabi sallallahu alaihi wasallam bango yace ya rabbi ya ubangiji na tun anan duniya kenan yace inna qaumi lalle mutane na ittakhazu hadha alqur'ana mahjura sai riki wannan qur'ani a matsayin abin kauracewa fasara ta farko kenan fasara ta biyu shine annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai kai kukan al'umma a gobe kiyama ya Allah mutane na alqur'ani nan nazo musu da shi amma ko basu bi ba ittakhazu hadha alqur'ana mahjura to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da adawa iri daban-daban an zage shi an ci mutuncin shi an dake shi ba abin da ba a yi mishi ba an kashe mai sahabbai an wulakanta shi an wulakanta iyalan shi Allah ta'ala yake ga wa annabi da hakuri ba da kai aka fara ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin Allah ya ce haka muka sanya wa kowane annabi maki daga cikin masu laifi ba wani annabi da ya zo duniya face yana da makiya amma ko daga cikin masu laifi saboda ni shi ne laifi ba abin da baya so saboda a ce laifi ba kyau saboda yana ganin harkar soke ake so a bata yanzu misali da zan iya bugawa misali inda abu zai mutu ba hili inda gwamnati za ta zo tana magana za mu canza ƙasa tsari na ƙasa a tambayi kowa a ce ana buƙatar a ce ba 'yan sanda ga baki ɗaya polis babu su ana neman waɗanda za su jefa ƙuri'a kun san wa zai jefa ƙuri'a da fari ɓarayi da 'yan ƙwaya haka ne kuma haka bane su suka dane su to haka duk wani mai laifi abinda baya so shine a rinka caccaka wannan laifi abinda baya so shine a caccaki wannan laifi to annabawa da suka zo abinda suke gaya mutane kana bauta wa gunki to su kuma suna bautar gunki gunki baya amfanarwa su kuma gunki suka rika a matsayin abin bauta to sai zaman to suke adawa da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce lamma kana salihan lam yuharibu ahad falamma asbaha muslihan muslihan harabahu qawmu lokacin da yake salihin bawa ba wanda ya fada da shi ba wanda yake rigima ce salaha shi nagarta shi akan shi ta tsaya amma lokacin da yazo yace zai gyara mutanen da suke ce ne as-sadiqul amin mai gaskiya ne amana su ne suka zo suke ce mushi makarici masu ce mai gaskiya su suka suke ce makarici masu ce mai amana su suka suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai da amana haka suke gaya wa mabiyansu amma kuma a aikace ba haka bane shi yasa in mutum ya zama musulmi mai kokarin kawo gyara to a lokacin sai samu adawa amma ka zauna kai akan ka shi yasa kuma wasu matsalar suke samu gida wai jama'a ku kyale kowa mana kabarin shi ba kowa shi kabarin shi to matsalar da take faruwa irin wannan shine ranar da aka kyale masu laifi laifi ya kai laifi har Allah ya hushi har ku da ba ku laifi in abin da zo sai ya shafe ku haka Allah ya ce wataku fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khas ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba azzaliman cikin ku kadai za ta shafa ba kowa da kowa ne ummu na ai wannan da suna ummu salama ta ce ya rasulullah annuhu lakum an halakar da mu wa fina salihu alhali cikin mu akwai nagari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kathura al-khabas idan banna ta yawa Allah ba zai dubi salihan cikin ku ba gabaki ɗaya zai haɗa to ya rasulullah gabaki ɗaya annabi ce kwarai sun mayu ba asuna alani ya fi a tare kowa a kan shi amma bala'in da zai zo har kowa ya mutu har ya shafi kowa kowa ne amma sai dai daga rai ya zo guda kuma a lokacin sai a bambanci sallaka sai ta kwace ka wurin fita rai amma dai ba za a barka a rai ba kuma bala'in ya zo ba za a tsallake ba dan Allah in fari ya zo saboda banna za a ce su wane su wane ba sa yi gonarsu a yi ruwa babu shi yasa banna in ta faru a anguwa ko a gari ko a ƙasa lalle kowa ya tashi a tabbatar da cewa an yaƙe ta gwalgwadon yadda mutane za su iya to shi Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan ubangijinka ya ishe ka a matsayin mai shiryarwa duk wanda Allah ya shirye da shi ya zama shiryayye duk wanda kuma Allah bai ba shirya ba ba wanda sai shirye da shi wa nasiran sannan kuma Allah ya ishe ka a matsayin mai taimako shi yasa duk lokacin da ka tashi neman taimako ne muke bakon Allah taimakon mutane yana da iyaka sannan kuma takaitacce ne amma in Allah ta'ala ya taimake ka wallahi duk duniya in tace sai ta ga bayan ka ba za ta iya ba Allah ya ce in yansurkumullahu fala galiba lakum in Allah ya taimake ku to Allah ta'ala ya ce ba wanda yake garba kan shi yasa jama'a tana iya zama yar kadan in dai ta hada kanta akan bin Allah to wallahi duk yawan jama'a masu banna idan suka tinkare su ba za su ci nasara ba domin ba karfin su ake duba ba karfin wanda suka yi ake duba shine Allah akwai wanda isa ya da Allah ba wanda isa ya da Allah shi yasa ka riƙe Allah ta'ala wallahu ghalibun ala amrihi Allah ta'ala shi ne ba da rinjaye kan min fi'atin ghaniyatin galabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma as-sabirin ana nuna mun lokaci yayi ana ya kamata mu tsaya abin nan fada dai Allah ta'ala ba mu lada abin da mu kuskure Allah mu sarki ya fi muna zamu koma akan inna qaumi takhazu hadha al-qur'ana mahjura akan kissa hajjul qur'an insha Allah bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah menene hukunci idan suka zo shan ruwa su gayyaci wani abokinsu wanda yake krista ne ya zo shan ruwa haramun ne ko halal ne idan kuna ganin hakan zai iya jawo shi zuwa ga musulunci babu laifi abinda aka haramta shi ne shi ya gayyace ka wurin tashi ibada kaje wannan kuma ne kuskure da aka fi samu ma'aikatan mu daya muna proje ɗaya ne a anguwar mu daya tare muka taso sai ya suna a coci sai ya gayyace ka sai ka je a lokacin da ake cewa Allah ana yi wa Allah shirka da sunan wane ne mai ruhi mai wane ne kana zaune shi kuma Allah yana cewa lam yalid wa lam yulad kai da baka yarda cewa Allah yana da da ba baka yarda an aiki Allah ba Allah bai aiwu ba sai ya zo ana magana da sunan Allah da sunan dan Allah kuskure ne babba hadari na iya faruwa mala'ika ya daddaba ka ka mutu a nan mamma ta ala shayin bu isa alaihi hadari ne babba Allah kiyaye mutum ne ba magidanci ba ya halatta ga yaci maza da mata buɗe baki a gidan shi a makwancin shi kamata yi buɗe bakin da zai bada na mata a yi a gidan wani mai mata maza kuma ya tara su a gidan shi ba laifin gari kuma zai samu lada kuma in ya bada aka yi a wani gidan ma zai samu lada amma kuma in dai lafiyar shi lau kuma tun da har yana da kuɗin da zai tara jama'a su yi wannan ya tara kuɗin ya aure abin da ya fi dacewa ke ba ana nuna cewa in yi ba lada ba amma wancan ya fi mai lada bismillah dan yami menene hukuncin wanda ya karya domin ya hada zumunta domin ya sulhu shine babu da shi mutane ne guda biyu ba sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana wurare guda uku da mutum in ya faɗi maganar da ba ita ba bai da nufi a wurin Allah wuri na farko makiya sun kama ka a matsayinka na soji ko kuma musulmi su kuma arna ne ko na a makamacin haka aka tambaye ka ku musulmai adadin sojojin ku nawa ku nawa ne ku kuma duka duka bakuce ku hamsin ba sai ka ce to ni na hutowa ne kama ruwa nan yanzu gaggawa ma nake in goma amma dai mu kala uku ne dubu ɗaya an ce sai an jima za su taso yanzu dubu da ɗari biyar ne dubu da ɗari biyar suna ina ce sun bi nan wajen to kaga dole a san yadda za a yi wannan ba laifi ba ne ina ba za mu fahimta wuri na farko kenan wuri na biyu sulhu tsakanin mutane wane da wane ba sa shiri har shedan ya rinjaye su ba sa magana kana iya zuwa ka gaida wane ka ce ai daga ina ce daga wurin wane miki a can na sha ruwa amma na ga mu cewa zan biya wurin kai ce ina zo gaida wane ne ce ko shi bai ce ba shi ma wancan ka je kai haka yau da gobe sai shi wancan ya rinka jin shi yake so a shirya shi ma wancan yana jin shi yake so a shirya sai su zo su shiri sai Allah baka lada wannan wuri na biyu kenan wanda ba laifi wuri na uku kuma shine namiji ya gaya ma matar shi magana da ba ita bace sai dai ayi kadan eh dan kasar yana wani lokaci nan ya baci kace mu da binciken mu anan abin da ya tabbatar kwararru sun tabbatar duk garin nan babu mace ta gari irin haka wani yake gaya su kuma iyayen wahala sarki ya ce wai tun tafiyan magabata bincike ya tabbatar ba a taɓa samun mace mai tsoron Allah irin ke ba waye binciken kuma bai wa Allah shi kenan sai sai mun shi ta gida bi shi kenan wuce wuri ko kuma a ce mata ai ba wanda ya kai kyau kuma sai ta yarda baiwa Allah to in wannan yana da kyau amma kai a hankali kar ya zamanto in aka yi magana ta ce irin magana baban wani ka ga wannan idan ka yi wata magana da ba gaskiya ba har ta zama ta wani kuma koyi za ka kai hikima da wani ya ce duk matan garin nan ba wanda ta kai kewa ce a ashe ma kallo kake kenan ka duba a madadin ya zama yabo sai zaune ya zama kushewa da haka wani wurare guda uku ne annabi ya faɗa wurin yin sulhu idan makiya sun kama ka da kuma magana da za ka faɗa wanda ba ta gaskiya ba amma dan ka faranta mu iyalin ka ne ina ba zan fahimci wallahi ba tambaya ta kashe ko wala ban ji tambayar na kan sosai dan daga murya kaɗan shi ɗalibi ne kuma baban shi yake taimaka mai da abu kudin da yake ci abinci kuma baban yana ci riba me hukunci abin da shi yake ci idan baya da wata a mu'amala shi gaba dai babu komai sai riba to wannan bai halatta kaci ba amma yana wata mu'amala ta halal a cikin aikin nashi kuma akwai riba tana shigowa a ciki wannan babu laifi ba wai babu laifi a wurin shi ba babu laifi kai a kai wurin ka saboda me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa san cewa yahudu suna ta'amuli da riba suna kasuwanci kuma riba halal ce zuwa wurin su kasuwancin nasu ba duka bane haramu an taba samu wani da yahudi da ya ga ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ci abinci a wurin shi ina ba dan fahimta da wannan in aka san mutum cewa kaurace mishi yana sawa ya daina laifin da yake yi amma in ya zama mu'amala ba ya da komi sai samu Allah misali mutum ne an san bayi da sana'ar da yake sai sai ya saba baya noma baya kiwo bai sai da komi to wannan bai halatta ka ci abincin shi ba kuma in ya ba kuɗi bai halatta ka amsa ba ina ba dan fahimta amma shago ne gare shi a shagon nan yana sai da shinkawa yana sai da sukari yana sai da dan kokoro yana sai da sabbin yana sai da taba yanzu wannan kudin nashi in ya baka zaka iya amsa zaka iya amsa domin baka da tabbacin cewa cikin wani kudi shari'a bata haramta ma wannan ba ina ba zan fahimta dan haka idan har sana'ar da baban shi yake akwai riba ne a ciki amma kuma ba sana'ar riba ce kai tsaye ga baki ɗinta ba abin da shi yake bai ci haram ba ina ba zan fahimta ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مرسى لافيا da cikin Allah ka ba su lafiya wannan suka riga masu ya Allah ka yafe musu idan rasul ta zo kusa cikin imani kamar yadda tara mana ya Allah ka yafe mana zunuban tara mu gidan aljanna rabbana innana amanna fa ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina allahumma sin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azab al-akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin